بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da hadi daren litinin 25 ga watan jima'a da kula shekara ta dubu ɗaya da biyu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da sha shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun yi darasi guda ɗaya a cikin suratul jinni in da ta bakwai za mu tashi a ta takwas wannan shi ne darasin mu na biyu a wannan masallaci ne albarka na jera da ke kundi na ganin albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fassara wa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu je bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا جديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهادا وصدا bayan bikin Allah Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin irin maganganun da aljanu suka rika yi bayan sun je kun ji annabi alaihi salatu wasalam yana karatun alqur'ani ko kuma yana sallah asuba ya karanta suratul rahman kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka yuri suka koma wannan dizan cikin su Allah ya ce wa anna lamasna sama'a wata kira'a wa inna lamasna kira'an nafi'u cewa lallai mu lamasna sama'a mun nufaci sama fa wajadna muri'at haratan shadidan wa shuruba da muka nufaci sama kamar da muka saba zuwa lokaci bayan lokaci mu je har mu ce sama ta daya amma zai da muka yi sai muka tare da ita mu ya tashi ba harasan da wato jami'an tsaro mala'iku shadidan masu tsananin sarki wasu ruwan kuma an ajiye wasu irin roket roket wasu irin saurari waɗanda suke aman wuta a gefe shi ne shadidan wasu kuma sai an samu da hukun sarki ya gaya mana cewa wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'a sannan ana yi lokacin zargi ne kuma suka ce kunna na ba'udu mun kasance muna zama maza'ida a masaukai don samun guri ba suka hau sama kowa ne zai zai samu guri ya zauna su mala'iku a majalin don kawai su tashi da su yadda suke so suka ce muna zama a gurare ne san idan mu biyo mai mala'iku za su tattauna ta wannan labarin ma ba dan Qur'ani ne zo da shi ba yake mu da inda hadisi ne za su kariya ne domin kawai za su yi aini dace da hankali da za su jini ya shiga sama ya zauna to Allah ne ya faɗa to shi za a ce wa ka'ida ne sama suna samun gurare don su jiwo magana mala'iku Allah ya ce ba wani yadda ne a ana duk wanda yake mutum magana mala'iku a yanzu ya yi lahu shihaba to lallai wani lokaci mai aman wuta wani tauraro mai aman wuta zai biyo shi rasa da wanda aka ajiye da ya dako ya jira duk wanda zai samu wani lokacin da zai yi dako da zai biyo shi duk wanda ya yi da niyyar jin magana sama to Allah ya turo masa da wannan ɗan tauraro wuta shi ne ma ne ya yi biyu da ala na jini Allah yana ba da labari dangane da aljanu shi na ba'ata Allah wa Rasulahu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya aiko da annabi da annabi Muhammad wa anzal alaihi alquran kuma ya sauka masa da alqurani wa qala min shuddihi lahu anna samaa mulikat halatan shadida yana daga hanyar da Allah yake kare alqurani shi za a yi ko hadda yaro ko yarinya ta samu sai ka yi tawassuli da wannan aya da Allah ya ce faduna hu min amrillah ko la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi kai da tawassuli da su cewa yadda kai ba wa Qur'ani ka kariya to wannan ma mahaddaci ko mahaddaci ji ba ta ne wala ana da aka wata da ji kwarai da ke wajen yi to Allah ya alƙawari inna na anzalna jannat dhikra wa inna lahu lahadin ita ma wannan ayar ana wato tawakkuli da ita ko kamu kafa da ita dan neman kariya a kan wanda ya samu hadda a wanda ya samu din ba sai Allah madaukakin sarki yake wa anna kunna nafa amma yanke kai wato Allah sama amai a tare da shari'a lallai za a sami sun samu zama cewa an cika shi da jami'an tsaro nan wa yaki wa hum jadin jahi arjahiha an kuma kare ta da sauran sassanta wasu daga cikin shahira an magaibiha an koyi ke daru daga masaukai inda suke zuwa su zauna allaji karar da ka'udu biya wanda kafin wannan lokacin suna shiga su zauna kuma Allah yana ɗaukar da ya لئلا يتبعوا شيئا من القران لكن تكون عندك على القران ويلقوه على ألسنة التواجد على ألسنة العلم وفي هذه العلم وقد على ألسنة الكهنة لتقوى لما كانت تجيبها أهرأة بكر فينتهي الأمر ويستند ولا يدري من الصادق في كتاب الأمر أن أبو أبو يعني في كتاب الأمر wani lokaci a muna a suratul al-ahqaf na da ba da labarin gumurzun mu da wasu a Abuja wanda za ga ɗabi'a shi za duk wanda ya yarda da yawa za ga duk wanda ɗabi'a sa zuwa gurin malamai irin wanda ya ce komai wato komai zai yi an duba ba duk wanda ɗabi'a ta irin wannan ce to za ga baya da halittun saboda su kullum ya tsawon na abu to sai da kullun kagire kuma wani mawai da alaka da karatu ko dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne aikin sa ne da lura da musu gari domin su kullun suna sukar wannan mu wanda ya ji da ruka ya ne ko malamai da ke kiran cewa ya yarda da wannan kullun da ya ce je gurin wannan a ce ba in kai kaza ya zuba ta kaza kaza za ga dabi'a ta ka lura da kyau ko abokanka za ga dabi'a da kullun su ga ahlus sunna saboda ya san cewa su ba su yarda da wannan kulungotan ɗaya daga cikin ɗabi'un su kenan sun biya bayar wanda za su je za su a gaba kawai su gaya musu ƙarya cewa an kai kaza wanda ma za ka aura da baka kafa ce ko ba sai an gaya ma sai an gaya ma to saboda haka wannan shi na ba da labarin lokacin ina ga wajen cutar ranko muna karantarwa a ubayi lokacin cutar ranko to akwai wani daga cikin da muke koyarwa da shi yanzu kamar ya zama dakka to yana da wata yaya a burge ta kasan burge wani guri a burge din ita kuma da tijuwar wani matashi ya zo kawai ya makale a gidan ya zauna ya ce jira wahali ne yake shiga jikinsa yana ba da tumo shi kuma tun da ya arba'in da ga a hamsa sunna da ya je gani ya hajiya wannan abin ba da nake gani gaskiya ya saba wa koyarwa addinin musulunci ai da za ta da wanda taimako zai yi ya rasa ce shi taimako yake yi kaza kaza ta ce wannan hajiya wannan din jira zai ta da Allah lafiya amma in jin da ne gini na zai yi wa kayan a wanda nake gani kullum tun da gida da ya ce kan da ne tana gani kuma ta haife shi ma a kan babban ya haife shi da shi da wani sai wace ne to zan kawo wasu mu ga bai da mu amma ka san ido a da mu wanda zan muwa kuma an ce wata mu karantarwa muke sai ta fi ganin mu da kima a kan sai muka yi da wata da muka ba ba na mu kawo wani lokaci a kama mu rana a kan za mu zo mu gani mu tattauna da shi a kan wannan abin da yake domin ta zo a warga ce wa da maganar da ya zo da kaza ya kuma a za a kira wa a zo tattauna sai muka je muna zuwa kofar gidan an cika cikin gidan kuma shi ma tun daga su har cikin gidan mutane mata ne a zazzauri wajen kuma har da maza'i duk ana da jira mun kai sa da wani abu da ake wani shi ne ko mu lama ba kan madaji ne ke komo kuma da da da jijiyar inda da sirona haka a rawani saboda haka muka shige ciki muna gida mun zauna sai ba ya shigo sai ya haɗa an kai sa da kai a wajen jiki sai ya zauna ya ce kun zo muka ce yi mun zo sai wata zai ta bayan ce to ma da yake ni masa wa'azi sai na fara yin masa wa'azi da ni mana kayan dai qur'ani cewa wa anna lil muslimin wa minna lil wa anna lil muslimin wa minna lil so da haka kam yau da kan mu tsakanin mu da kai aljanu da ke yi ko dai musulmi ko kafirai ko kuma a cikin musulmi a samu waɗanda suke ba tsini ne a rage da musu waɗanda ba sa bin dokar Allah wannan abin da kake ba wani aljani ba wani ko dai ka tsaya wato ba abin da Allah ba ku cikin zanci yake so ko kuma ka gaya wa mutane ka ba abin da Allah yake so ka gaya wa mutane gaskiya ko kuma mun gaskiya mu dora ba shi shi ka za shi kwaro hali ne ka za ka ina kai muna ta buga sai ce shi ma fa kaza ni ma fa ni ma malami sai ce to ai kaga ko malami ne ga Allah cewa ya Allah da ni take la ya ce wannan annabi ka ji tsoron Allah sai annabi ma Allah ya ga ma haka ko kai malami ne ga Ibrahim ma wa'azi ba ai wa'azi ne kowa ne ba na iya wanda ba malami ba ne ana haka ya cika mun baki ina ce mu ta aya ce fara ta sai fada ba ni wajen ji to ake da kiki ne ko kike cewa ba malami kai ka ce kai malami ne ko ba malami ne so da ya ce a lokacin wani wahani ne a cikin sa yake wani wahani muke magana ko kazo sai ran da ya jinji a rako bari ki yace wannan ba zai jira ba ke ko kuma mu mazuki mu zane wanda muka tafi da shi da gani mu doki yana ta dubawa kafin ya dace yace to kaga abin da ya kamata ke ne yanzu ai tunda Allah ya cewa yi tsakanin mata da miji ba idan wala ta da abu da mutu da wala fa da wala wa da wala da magaji wa da wala su ma mata abin aka je abi na farko mun mata ta kai da ai mata wa'azi a kawai da wala a jibba ta kawai da uku ai mata fulani yace to kaga ba ta ba an ga mata haka wannan da ya kike Allah yace ya ayyuha nabiyyu jahilul kufara wal munafiqin wa bulu alayhi wallahi dan Allah maka bane ana haka kawai sai ya rasa wani jijiro da mutiya sai ba uga da wata ba da ya rike wanda madadin da yake cewa hajiya kin ga haka da ke muka ce mu ba kai za mu da kabar wa hajji za mu da kin ga wallahi ke gani muna ta muka ni ina da murya wannan da da abdani da da muke sai ya zo da mu ne kowa sai kawai ne wani dan ki da gangan shi ba wanda muka kanin na da ina ne ba jina an goyon mata wasu dukire ga zaka ana musu rubutu akan mamun yan mata akan mamun akan mamun to ko da haka sai muka hukunta dama da gangan yake ya ja ni kawai dan gani to da ka mun dawo mun zauna ana ta wannan bugawa a cikin studio muna ta bugawa jikin kazayin ruwa suna sulalewa sai bayan ka duk suka da kan je da muka kure shi yadda ya ga yayin confusion cewa kai yayi sau da haka kuma sai kawai ni sauri na dai ina kuma da ni ne ka wannan sake na wannan yan matan jin gaba kowa shi ne yake mu wani za ka yake wallahi da zira da duk ne musu gula ya goma goma na ce kan kan kan mata mu ce girin girin tsofaffin musu goma goma eh ka da ya duk sun mutu ana tsofaffi ba wani ya kuke kana saba'in wai ka zo bai za ka yi anan bai za ka yi anan to saboda haka wannan kan yin jira da kuma har kiyama ta tashi jira abin da za ku gani da shi ne na taɓa gaya wa wata mata na ce wa'in abubuwan ba da ake na ƙarya na ce in muka gana wa muwa za mu gaya domin akwai da ta bai ga sunan iri iri na ce ina da wasu wanda ake koya wasu bukan jalla yadda za ka yi abubuwa na a jafi ku da rashin la abubuwa da wani mamaki wani ɗan kai sha biyu za ka je kawai makamanta kai wani su dabar aljani ce yanzu ya rage ma waya yadda ta san sanar ne yadda ta san ana waya haka ne ta gaya ma magana a kunne akwai wanda take da yin zai amma in kafin ka yi wannan sai ka fara kayan ka da gaba a nan da salatu ba ka yi ba shi wa'annan hanyoyi diga da kuma da an koma ba da rangejin ba da waya da zo su suke yi domin sun zama yan zamani boka yan zamani za a ga mutum ka zali amma ne zuwa ya ce ka iya sa kaya da turare da mota ko boka ne to so da haka wayan abubuwan nan ne sai mun ji a yanzu ya yi da ke tsari da zo har yanzu tabi'a da suke kenan idan suka tashi hawa sama idan suka yi wannan hawa wanda yake Allah ya hore musu to in suka na sama ya tashi wani abu daga cikin maganar mala'iku sai fadin ɗinta daga na ƙasarsa da zarar mala'iku sun ce wannan tauraron da ya mamuta ya zarwa ƙasu to kaga aka yi za a ya zarwa ƙarasa wajen sun ƙone amma da sun ya riga ya fashi ya zarwa ƙasa to na ƙasar su ne za su je su rika gaya wa boka sai ga wani abu an faɗa sai ka rika maka ce cewa ai kaza da kin zo kin zauna zai gaya muku in kin ce ba ki da kuɗi ne ce ɗan dubu dubu nan na tafi ce to waye wasu kuma ba ki san ba ki gaya kowa ba zai gaya mu da nan guda goma a cikin dubu dubu sababbi har da yawan canji na kaza kai ban da kika gafa ne biya ne ko kaza zai gaya mu saboda da aljanni yake amfani to wannan shine abin da wato qur'ani ya tabbatar da shi abin da ake so shine ko da yake kawai ku koma ga Allah kai yadda da Allah kai da shi da komai in ka ga abubuwan ka suna tafiya tare da bokaye ko istidraji a kai ba dan tadin jiwo da yake da haiku la ya'lamu amma wallahi ba gaskiya bane ta la la ake ba akwai lokacin da za ka zo ka baro mutum ya rasa yadda zai kuma kuma ka za ka rabu da Allah ko kusin sai ya shi ne wa Allah kula da audu biha maqaida li sirri fa man yattabi al-ayati yajillahu shihaba rasala yalla yaji wa anna la nadri adawun urida biman bil ardi am arada bihim rabbuhum rashada وأنا منا الصالحون وإنا دون ذلك كنا طرائق إددا Allah madaukakin sarki yake wa Allah la nadari sai aljanu suka ci gaba da magana cewa wa Allah la nadari mu kan ba mu sani ba sharrul quriyya bima bilawi annabi ba su kare ga waɗanda suke barkata amma da dinin rabbu rajala ko kuma ubangiji su yana nufin kiriya ne gare su ku duba musulmi aljannu ne ba masu wannan magana amma ne da kun magana yake abin da ya shafi Allah kalli sharba wa na lana da ni a sharrul qulida sai ta kawo su ba gudu da madun cewa jar aka nufa ta ba su jingira wa Allah ba domin Allah ya yarda shi za ba da yake cewa duk abin da kaga ya faru da dan adam ko me yake ba mu jara ko da ka gani da kana ganin wannan abun ba alheri ba da alheri ka to babu kai da gurin Allah domin Allah ne sai addu'a da ni na cewa alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka alheri gaba ɗaya yana hannunka amma sharri ba da gurin da yake ko da kai ba ganin wannan abun sai a ganin ka wato ya zama ba sharri amma alheri ne yana haka wuta bayan duk ba mata shi na yake cewa da wani yake ke san manufa da hikimar tare da tsoro ba tafai da yawa saboda ba ba ba ba jar wani abin da ke ko domin da yin zaro ne yake je ka sai ka mari ne a kan kai ma da ni ka ga ba jar wani ba hada ba jar wani ba hada shi da ba da yake cewa ba wani abu da Allah ya halitta da za ka lalace kake wannan jari ne dan sa babu to shi da yake cewa alkhairu kulluhu bi yadai wa sharru laysa ilayhi dolana da lana ne a sharrul urida saboda da yawan kalma sharri ne aka rubaci bi man bi ardi aka rubaci wanda suke ban kasa am arada har fiska dingira wa Allah am arada bi rabbu murtada ko ko wani yana rubun da shiriya ne wannan shine mai ya alamu wato daga jin wazo mutunci ya zauna shi ne amma ana da rabu murtada da Allah ya rubuta sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa anna kunna wa anna min nasalihun suka ce kuma mu ma cikin akwai nagartattun bayi wa min na duna zalika cikin abubuwan da ba nagartattu bane yadda kake kallon mu haka din nan cewa ga wani mutum kirki wani kuma koma bayan haka kunna marafi mu ma da wuri idanun waɗanda suke wato mabambanta shine idan kan kuye mu ma a cikin mutane ne daban-daban shi za a ibn kafir ya kawo al'ada da yawa a cikin wannan aya cewa wata rana imamu ta'adi ko shi ko wani da kamar ta'adi yana cikin tafiya sai su haɗu da wani aljiri kamar yadda a zafin biyu da wuce baya an na faɗa cewa akwai ɗaya ne cikin malaman imamu bukari da aljiri shi zuwa cikin karatunsa har su yi wa wasiƙa in ya gani ya ce wannan ta aljiri ana samun wannan su saboda haka sai imamu ta'adi ya ce da shi Allah ya ce kuna da hadi da kidaya cikin kuma akwai ɗariku mabambanta kana so ka ce a cikin kuma akwai kiristoci yace kwarai kuwa aljanu akwai kiristoci yace da yahudawa da majusu yace da amu yace to ko a cikin musulmi irin bambance bambance da muke da shi ne in biya kuma kuna da shi yace sosai sai yace akwai kawari akwai mu'tazila akwai shi'a sai yace to a cikin wannan bid'a'in da kuke da su wani ne ka kowane jari yace in biya haka yace wallahi yace in biya yace sun fi kowane da jari yanzu da haka inda ka gan mu haka muna da bambance bambance na aƙida na mazhaba zuwa aljanu haka shi ne kuna da ra'ayi aƙida ba domin sabon annabi zuwa ga aljanu da mutane ne ba iya mutane ba ne janna to shi ka nan sabanin har a akwai shi ne kuna da ra'ayi ka ida da sai Allah ya ce وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا cewa an na zananna gaske ce lallai mun tabbatar ba da su bane mun tabbatar da cewa Allah na wani jalla ha kila to ba za mu iya gajiyar da Allah ba kaza ba ji Allah shi sa ko rubiya kake yin wanda ayoyi ka san malolin su kana nuna cewa kana yi da tadabburi da ikilafi za ga aljini yana ji a cikin sa wa Allah bananna mu mun tabbatar da cewa Allah da bai zanna a cikin cewa ba za mu yi taba gajiyar da Allah a kasa ba in ka zo kana gajiyar da wannan mara lafiya to shi Allah ba shi abin da kake gaba wa Allah cewa in ka gajiyar da mara lafiya Allah ba walan nu'jizu ko ba za mu iya gajiyar da Allah ba wajen zargi ba haraman ta hanyar gudan gudan masa a ce a mutum ya gudu za mu iya neman ka a Najeriya yanzu ka ka jinji za ka kawo kasa shi ne in yi ba a haɗin gwiwa ke da ɗin kasa ba kaza to shi Allah ba da kuɗi zargi la marja wa la marja ne ka illa ilaika ba inda mutum zai guje wa Allah ba da kuɗi zargi shi ne wannan da wani da hu haraba ba wanda yake guje masa ta hanyar gudu ana alaiha anna qudratu llahi hakimatun alaina annabi ta ce mun ga iko Allah tsarin Allah zartacce ne akan mu wa Allah na nufi da hu fil ba za mu iya goje goje mata a kasa ba fa inna hu alaina qadirun la yujizu ahadun minna ibe iko ne aka mu ba wanda yake goje mata da cikin mujalla yake wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا muka ci رهقا gaba da cewa wa anna lallai mu da ma ta ne na huda lokacin da muka ji shiriya Qur'ani da annabi yake biyawa sai suka kirawo shi da shiriya suka ce yayin da muka ji wannan shiriya amanna bi sai muka yi imani da shi shi wa shi annabi ne da Rasulullah sallallahu da kuma Qur'ani kowanne ka biye da shi in sun imani da alqur'ani ya shine da annabi in sun yi da annabi sun yi da alqur'ani shine ma da yake da tafsirin da zali a suna alfahari da haka su daga jin Qur'ani su yi imani da shi kuma gori suke mana kai ji an yi ya soke amma kai ji imani da shi a domin alamar yi ta zo mutum da gurin boka su a zuwa ɗaya gaba ɗaya sun ce mu yi imani da Qur'ani daga ji muna ji albani suke da wannan lamma ta ne ainihin ruda muna ji jiya a wannan jin kan kai imani sai ne kuma wato ai ma da yake wa huwa mubakhirun lahu mubakhirun lahu abu albani ne gurin aljanna وشرف رفيع لكما دوكتا وصفة هذا كما صفة جينيك فمن يؤمن بربه دون الإيمان لأبن جينيك فلا يخاف بخسا ثم ليس وجن tsoron bakkan tawaya ba Allah zai tauye ma wala wala aikin sa da yin na da Allah ba ya wannan wala hakan ko ya kara ma abin da dubar zunubi kamar yadda ba a zo da wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fi bi bala yakhafu zulman wala hadma duk wanda ya yi na kwarai yana mu'mini to kada yi tsoron wato zalunci ko tawaya na aikin sa da yi Allah ba zai tauye ma komai ba to shi ne wala ra'a ko qali Allah ya tsara mana abin da ne ba shi ne ai bala yakhafu an yuqasa min hasanati ba zai ji tsoron ba za ka tauye ma ladan sa ba ayyuhuma alayhi kayru sayyi'ati ko a tsora mana abin da ne ba na zunubi da Allah ya ce وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون نعم.
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا نعم وأما أما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا Allah madaukakin sarki ya ce wa anna min lal muslimun an da za a jinu ne masu magana cewa sai ce a cikin mu akwai musulmi wa min lal kasiduna kuma cikin mu akwai al kasiduna shine azalimin kuma wal kasiduna kuma zalimin wato akwai kafirai kisan musulmi shine kafiri cikin mu akwai musulmi kuma akwai kafirai to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa man aslama duk wanda ya liƙa wuya fa ulaika tahawu to wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah su ne waɗanda suka kirdadi rashin da shiriya ai da da huri an kuce himin naja su ne suka hima wa kansu tsira a gurin Allah madaukakin sarki wa amal qasiduna amma kafirai kuwa fa kanu ne jahannama haka ba lalle su ne wanda za su kasance kira a wutar jahannama ai wa qudan musta'aruhi su ne kira ne da a hura wutar sai Allah ya ce وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا Allah ya ce wa Allah wuce ma mu ala tariqati to kage yanzu shine malamai suke cewa daga kan wa amal qasidu la faqanun jahannam haqaba to magana aljanna ta kare yanzu kuma sai Allah ya ci gaba da magana a cikin wato alqur'ani wa Allah wuce ma mu ala tariqati da ajira ta dindinta akan hanya a tariqati allura da to daga wata tariqa da zo wannan ayar da ta ce ne abin da ake magana shine a tariqa shine hanyar annabi alaihi salatu wasalam da mutane za su zai a kan hanyar annabi alaihi salatu wasalam la tainahu da mu ga yadda su ba an ga da ruwa da yawa dan na taɓa jin wani ya fassara ayar da ya tsaya da ni da ni ko to ba ni ya ko zauran da ni cewa kuma yanzu ya fara da ni da ku a shekara su zauran da Qur'ani ya sauka kina nan duk aikin da Allah suke kenan domin ka fassara da ka ku dari ka shi za san zuciya da ka fassara alqur'ani da san zuciya za a gani kana fassara a tsarira da aka rawo da ma'aifa ana nufin hanyar annabi ne da rasul da za ku bi ne da akan hanyar da annabi ya zo da ita la askan lahu ma an gada Allah ya ce da na shayar da ku ruwa gada da na yi tsira ne yawa kuma sannan ka kalli ran larabci da kyau da kan yi kuwa da ni da Allah ya ce wa an da kawo ala da ni kace sai a kawo shi bin nita amma ana da ni kace to an san hanyar hanyar waye kuma ta annabi alaihi salatu wasalam ita ce da na abubakar yayi ita umar yayi ita usman yayi ita ali yayi duk wanda ba ɗaiɗaiɗinu da al'umma suke yi da gangan ake yi domin kowa ya yarda cewa annabi alaihi salatu wasalam gobe yake da kowa to ne ba za a ji shi ba saboda za ba ji ma wasu ba waye kan suke ce su ne ma ba dawo ba to ma ma ya ne za ba za a ba annabi ba ne da a nuna rigima annabi Muhammadin da yake kowa yake cewa jimar shine mutumin sa kowa ya hakura da abin sa abin shi ne ba kawai rigima kowa ya hakura da abin da ya dauko na rigima din ko da yake rigima da yake bai kowa yana ganin cewa shi ne akan daidai babba abin da yake daidai shi ne kowa ya yi ba da wani da Allah shi ka imam malik ko da yake tabi imam malik na jiyo kai an masa amma cewa ne duk abin da bai zama addini ba yau lam yakun yawm madina duk abin da bai zama addini da ba lokacin sa bai da tabi'ai yace to yau ba zai zama addini ba ina ga mu da muke shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kalmi da goma sha biyar ake shi a kalmi da ni yayi wannan magana yace duk abin da bai zama addini zamanin wa'ancan da baya ba yace yau don kun kawo shi ba zai zama addini ba ma la yakun yawma dinin lam yakun yawma dinin haka yake da abin da bai zama addini ba da yake yanzu ba za mu kawo shi zama addini ba ka san ba imam malik kuwa saboda kansar wanda da hadisa annabi alaihi salatu wasallam shi a tarihin zama bai bar madina ba zama yayin da karantar da hadisa annabi alaihi salatu wasallam ga shi da annabi alaihi salatu wasallam ko da yake yana da to saboda haka abin da ne kace shi ne fahimtar da suke hanyar annabi alaihi salatu wasallam to shi wa ne da kamu ala tariqati da za su dire ta akan hanyar annabi alaihi salatu wasallam la askanna da mun ja da su ma ne da kai lalle ruwa da yawa linafsinahu fi Allah ya ji dan mutarbi to shine malamai suka yi fasara an guda biyu a cikin da rasu na mafi domin la aka yi rawun ma da gasa wa la aka yi rawun ma da gasa aika jiran wal muradu da zalika sa'atu rizqi da mun yau da mu arziki da mutane za su bi hanyar annabi alaihi salatu wasalam fasara nan ta farko ya nuna ayoyi sun goyi bayan haka suratul maida musamman suratul maida da suratul araf da Allah yake walau annahu aqamu tawrata wa injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون سوى ذلك أصحاب التوراة السيد التوراة wani injil da injila wa ma unzila ilayhi min rabbil da abin da aka saukar musu daga daga wato ubangijin Allah yake la aka lobe boke da sun ci kayan arziki daga zaman domin ta ce aljilin da kuma kada kaba bosu da ya ji wannan abin da Allah zai kawo musu ma an ke da kantin zai kawo musu arziki da yawa ko kuma da yawa da Allah yake walau anna ahlul qura amanu wa taqawla fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ardh da aje wato ahlul qura mutanen alkali za su yi imani su ji tsoron Allah Allah yake ga mun bude musu albarkatu daga sama da kuma kasa to kaga na wa Allah ya saka mu ala tariqai ma'ana ta farko da an zai akan hanyar Annabi alaihi salatu wasalam to da Allah ya ga rawa sai ya kawo musu wannan arziki me yasa ne ma zai mu da aka yi zafi na hunfi domin Allah ya baka arziki ya baka ne don ya gwada ka ya jarrabe ka kawai in Allah ya baka dukiya gwada ka yake kada ya ba ka kowa ne in ya baka lafiya gwada ka yake kada ya ba ka kowa ne domin ya baka ayya ce ka rika gudu da ka ka kuma taimaki marasa yi a wannan tsakanin dukiya har jarabawa domin wajen wani ne zuciya ka baki kuma gobe ya dawo don a ga za ka yi shi wanda ya baka aida gaji da baka baka ba ka yi shi Allah ba ya gaji ya baka da safe ka fi ba da safe ka ji ala da yin ba kuma ya tsara ba kuma da korafi da yake ne zai ba a rana ma zai yi linka ma abin da wani zai samu abin da sai shekara yana tsara albashin sai a rana bai kai wannan kuɗin ba shi kuma wanda ya baka bai ji cewa lallai ya ba yawa ba domin ya baka ne limafi da hobi don ya ba jarabawa a cikin abin da ya baka to shi ne wanda ta samu ala tsarikati la askaina hum ma alja'a magana ta biyu kuma da malamai suke kawowa shi ne suke cewa wannan ta samu ala tsarikati da wanda ala tsarikati to ma ya da ni shi ala zalalati ba da za ku da ne gaba sai za ka haɗa kan fada la askaina hum ma alja'a Allah ya ce kuma ba su ruwa da yawa me yasa limafina hukumi idan jarabe su akan wannan abu sai mutum ya raje da garanta a tafiya kuma kullum kuɗi kake samu ga isra'ila nan suna tafiya kuma kuna ga kullum tattalin arzikin su karuwa yake me yasa ne rafi da hunfi saboda an yi ta ba su da al'am falan ba su ma zikiru dini fatan na alayhim abawa ba kulli shay hatta idza wali udi ma utu akhadnahu babtatan fa idza hum mublisun fa kudi ala yawmi qawmin ladina zala ko kuma a ya sabu ya anna wa ni dun bi mali wa bari ya Allah yake musari'u lahum bil khairati bal la yaqulu wannan ayoyi ba sun goyi bayan fasara da ni cewa yayin da nasibi ma'ana tara suka gane abin da ake musu wa'azi da shi Allah yake ba ta na alaihi ma ba wa kulli shi sai muka buɗe musu kofofin komai komai a da zamani yuje da su koma murna ni ma wuce da gari da abin da aka ba su Allah yake a nan zamu mabtata sai muka kama su ba da su ba tsammani bai za mu mugule sun sai ga wato sun yi tsurutu da wani abokan gudu yake mugule suna sun yi tsurutu wata fasara ta hau da jira amma mugule suna sun na cikin rashin arziki tarin mutum ya koma ya dara ya tsurutu rutun da zai saboda haka shi ne ibulasa an gane yadda ake cewa wanda ya yanke kauna yadda ake cewa shi rage ibulisa aiki ya yanke kauna gaba ɗaya an gama ba da abin bai sai ga ya koma ya kama wanda ruwa ya an gane ko to shi ne bai za mu bugu Allah ya ce a nan sabuna annama nabishuhum bi nilil ma'i wa bani suna tsammanin abin da muke ba su da dukiya da yaya da zari a da mutu da kairati Allah ya ce da zari a da mutu da kairati muna san sauto musu da arzikin su na lahira balla ya tsoro da zuwa zali bari dan su je lahira ya rutu ba su da komai da za su amfana shi ne da nafi na wani ne nafi na wani Allah ya ce wa man yu'rid an zikri rabbi duk wanda ya wa'adi da wa'adin ubangijinsa ambatan ubangijinsa ya tuluhu Allah ne shiga da biya azaba wata irin azaba sa'adar zai wahala an sha kan shadidan mawdi'an mu'lima min tsananin min gaske kuma mai radadi wai kuma sai sun sa'adar wanda take hawa hawa bai hauhawa a ji azaba wasu kuma ba da ce tsada ita ce wani guri ne a ji azaba dogon gini ne sai an kai mutum sama kuma wuta tana lafi sai an tsora shi a ɗan ya faɗo ya zai ke ji sai a kuma mai shi ne azabar tsada shi ne azabar tsada sai Allah ya ce وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه بدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وأن المساجد لله ثم دلاتي لله وإلى الله فلا تدعوا مع الله أحدا كالكل كثيرا قوة kiran wani tare da Allah madaukakin sarki wa annahu lamma qama abdullahi yadda sha'anin yake lokacin da bawan Allah ya miƙe ya da'u yana kiran Allah kafin sun kusa ya kuno da alayhi libada su rinka hawa in kan da ya saboda zuwa gurin biyu magana da yake faɗa shi ne ma da yake wa ƙuri da ala an yi da ibadahu an yi wa iluhu fi majali ibadati Allah yana magana ne yana umarni da bayan da cewa lallai wato su kare ta ji wajen bautarsa la yuri amma huwa wa la yusra bihi kada a kira kowa shi ne malamin suka ce ba ba ana zaune yanzu muna zaune ce malam sani ba wannan ke nufi ba kiran sura ga wannan daban kira da niyyar ibada shi za a yi suke cewa wato addu'a adam bi ma'ana al-ibada kada ko bauta wa kowa in ba Allah ba da kusin sarki ba shi ne wa annal masajid lillah bala tad'u ma allahi ahad ay kanat yahud wa nasara idza da'u kana ittahu wa ba'in wabi'ahu su yahud da nasara su suka shiga guraren ibada asrafu billah tare da su da Allah shirka take fa amara Allah nabiyyu an yuwadduhu wahdahu Allah ya umarta annabi da cewa kada da shi kai shi ne wa annal masajid lillahi fala tad'u fadra din kuma kaga jami'in masjid kenan kuma wannan ba annal masajid din ba zuwa jira masallaci ba ce don wasu suna yin wuta ta a bakin goma ba zan ba zuwa jira masallaci ba labari ya ce ba kun ji ma alata sai mutum da lokaci ko a masallaci ya ce wa annal masajid lillahi to da ba zai jira masallaci ba a zuwa jira masallaci ga su da nau'i na nau'i a'udhu billahi azim wa biwajhihi karim wa sallallahi karim yana shaytanir rajim an gane ko bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma sa'i abu wa rahmatik wannan su ya doyi da sanarwoyin da aka kawo ce al'adukar da yi sunan musulun da sauran da tattabai da walayen suka kawo amma wannan ayar labari a gaba kawai su zo da aka lalle masallaci na Allah ne kada ku kira kowa ku bauta wa kowa tare da Allah a cikin masallaci ba a yi ba a cikin masallaci Allah ne ya kira ma'ana dallu jami'i na masjid shine guraren sujjada kamar yadda Ibn bin Zubair yake faɗa cewa guraren sujjada hadisi Allah da Abbas yace annabi alayhi salatu wasallam yace umidu an asjuda ala sab'ati a'udhu aw mutum ne sujjada akan gabbai bako sai annabi alayhi salatu wasallam ya nuna goshi da hanci shafukan hannaye kaga uku kenan ko yau da wiwoyi biyar da kuma atrafin kadamai bakwai an gano ne kake kwarewa wajen wajen kafafuwan yawa su zo da haka guda bakwai wayannan su ne gaban su jira to wayannan gaban kada ka yi wa Allah ko ka yi kowa su jira da su ba Allah to a nan ya guda har malamai suka yi rubuce rubuce da yanzu karatu ya sa kuma an waye da kan mutane a kan abin da ya shafi durkusu har ma da mu probe da abu da tsala yana da littafi hukumar ihsina bil islam littafi ne mai kyau guda ɗin ne da abin da ba a so kawai kada ka yi yanayin sujjada yayin da za ka yi ko da ma'aikun kana zaune ka zo ka tsugunna yayin an fahimta ko da karo ka zauna kai ba amma ka yi yanayin da ake na sujjada mutum ya yi durkusu rukuri wannan haramun an fahimta da dogo wanda za a ga yanzu saboda yau da gobe kusan duk ba ma a yi an dera amma akwai guraren da ka je a kasashen barbari a abubuwa ba har yanzu ka je za ka su jira ana yin da matsayin gaisuwa wanda wannan haramun ne haramun ne an bayyana da ajo ko to irin wannan yanayin Allah ya hana saboda kuma da suka yi zuwa jibai idan ka rufe gabobin nan guda bakwai kai wani dan adam to kai shirka ba ko me yasa je ka mutum yanzu ba in ka wani mazaba cewa ba a sarrafa wuraren ibada da kowa an ba Allah ballantana wanda za a yi sujjada shi za a goji ne kara an aka yi wani malamin sujjada gaba ɗaya da ya ruɗe aka rika rubutu ko in za ku iya tuna wannan shi wato da aka zaune haramun ne ta kowace fuska da halitta a yi sujjada ba kar ka ce mun annabi wuce wa kazo da wuce sujjada a yi kyau ba in ma sujjada ce zallar sujjada shi a shari'arsa ya halatta a yi wa annabi sujjada amma a namu ba haramun ne domin annabi cewa yi da za su da hukuntu a hanyar li'ahari ya yi wasu da li'ahari lamarsu da mar'ata an ta su da nizar biya au a mata da nan umarci wani da wani sujjada yake da na umarci mace ce wani da a cikin zuwa a yi ba wanda zai wani sujjada da wani zai wani sujjada da ba na mu ne zai malami ba mace sai ya ce wani ba ma yin sujjada haramun ga kowa an ba ga Allah ba kuma karshen wani mutum ya mutu da shi a cikin gaba ɗaya fuska to shi ne ake so ka je kankan da kanka gaban Allah ka nuna masa cewa kai bawa ne ba kai saba to ya zaka wani kuma bayan ba wanda ya cancanta idan haka ne kada ya wani to ya zama sun zama daidai da Allah kenan kuma ya ce wani ne kullu hukuman cewa bai da kiri bai da sa'a bai da sawo a ce wani zuciyar Allah ne Allah rubi su zo da haka kaga wannan duk ana so ka kiyaye bangaren ne tauhidi ko da wani abu in Allah ya ce da ka tauhidi da ya tsaya ku kai kanka ka fi jin daɗin duniya wallahi ka fi jin za ku wasu abubuwa wasu ɗaya masu kiɗi ne amma kai sai Allah ya ne ba ka nutsuwa ka gane abin cikin sauki wai wani yana ce mun rufe sa maka gini jiya ana magana yana cewa ya ce wai wani wani ne ko kasashen waje da suke mamakin cewa wai ana tunanin za a za a kawo Najeriya hari amma su wasu mai da abin kwanin sai nake tauhidi ne kawai sai ta dariya na ce saboda duniya da cewa ba su mana komai ba in ai ta ta da zai ko da da annu ne sai ya da tsaro ya buga ya ta dole ba wata kasa da ta ba haka kuma ka duba tarihi za ka ba ku mun mai da abin wasa ma domin ko shi ba Allah ba ne to ba Allah ba ba mu da yake mana har nan na kullum muke zuwa wajen mu dauke shi kan da yake da ya ya ce wa Allah to yi to yi da mutanen mu ne yasa to ba ka jin da ai ba wani abu har kan ba kasashe da yawa yanzu koya a Amerika ta san lafiye su kawai gaba ɗaya yi jira ma ake amma zuwa Najeriya kwanan jiki to shi da Allah mara bikin sarki ya gaya mana cewa wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahadan wa annahu lamma qama abdullahi lokacin da bawon Allah ya tsaya shi ne annabi alaihi salatu wassalam sunan da annabi yake so kenan ka ce mar bawon Allah eh لما قام عبد الله يدعوه الى كرم الله kadu ya kunu na nan yi baya sun kasa da hudun kusa su zama ɗaya na don awakan idan su biyo wuri a nan kawai kawai sun ci rudo da suke suna sauraron annaba a wannan gurin sai da suka zama kamar ɗaya a hukar ɗaya shi ne zaɓi da kuma yana ɗaya riba da sai Allah ya ce da zaɓi da kuma.
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني إلى الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا Allah maɗaukakin sarki ya ce kul ne da su inda ma da uwarki ni kadai ina kira ubangiji na ne in bauta masa wala ushriku bihi ahada ba na hada Allah da kowa aka ce annabi ya gaya musu cewa shi ba ya shirka ba ya hada Allah da kowa kul kara gaya musu cewa ni la amliku lakum darra ba zan iya mallakan muku wata cuta ba wata cuta annabi Allah ya faɗi wannan kai kuma yanzu ka zo ka ce za ka kare wani daga wani abu kawai dan kana tunanin kai boka ne ka riba ba wa kiwo da alwaji ke kan ba abin da zai faru kana fi alwaji to Allah ya ce ya mutu la amliku lakum darra ba zan mallaka muku wata cutarwa ba wala rage da ko shiriya ba na mallaka wani ni ba ni nake mallaka to duk suna annar Allah kul tare da su in ni lalle ni lalle biyo ne ni da zai ahadu ba wanda yake kare daga daga gurin Allah ya ya tsaya da ni daga Allah ba cikin sai annabi ya faɗi wannan ila ga ko kai ba wanda ya ce kada shi daga Allah wa ɗaukacin zargi wala ta ji da min juli ne multahadan ai wala ta ji da multahadan kuma ban taɓa samun wata mafaka ba shine multahadan ai wa marja'an ba da wata mafaka min juli ne kuma bayan Allah wa ɗaukacin zargi sai Allah ya ce إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا Allah wa ɗaukacin zargi ya ce illa balagan min Allah wa risalati sai dai wato isarwa shi ne da Allah ya ce ya yi wa rasulu balle ma unzila ilayka min rabbik shi ne illa malakan min Allah wa risalati sai wato sako ko isarwa daga Allah madaukakin sarki wa risalati da sakonnin sa daban-daban shi ne illa malakan min Allah wa risalati sai ce wa man ya'ti Allah duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki wa rasulahu kuma ya saba wa manzansa fa inna lahu nara jahannam to ya tabbatar da cewa wuta jahannama ta tabbata gare shi khalidi na biya abaya kuma zai dawoma cikin wannan wuta Allah ya tsare mu ai inna ma nasu uballigu kum risalat Allah kada ina isa muku da sakon Allah ne fa man yahdu ba da zalika wa lahu jazaa'u ala zalik la jahannama khalidi na biya abaya duk wanda kuma ya saba wa Allah bayan sakon da na kawo ba da Allah ya bani umarni in kisa to ya sani cewa lalle wajen jahannama zai dawo ba a cikin da lana in da lahu ma'ana ba wanda yake guje wannan wutar wala kuma da lahu yana kuma wace zai tsuka ya to da Allah yake حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
Allah madaukakin sarki yake a ta idza ra'au wato ba za su guje wa ma za su a ma za su ala zali ba za su guje wa suna kan wannan ɗabi'a a ta idza ra'au ma yu'adu ana kaddara wani abu ba za su guje wa akan wannan taurin kan nasu hatta idza ra'au ma yu'adu har sai sun ga abin da ake musu alƙawari na azaba jiwa muku ba Allah ba Allah ji muku kaza fa sai alamu da sanin za su san cewa man azabu nasira cewa wane ne wato wanda yake da raunin mataimaka wa akallu adadin kuma yake da karancin mataimaka domin suna bayan cewa nan waje da kowa mu ne yan dangi in ba ba za a yanzu ku ce ku zamu haka ke gaya wa cewa ba shi da mataimaka ba shi da yawa ba shi da kaza to shi ne Allah maka cikin sarki yake wato za su gane waye ne karancin mataimaka da kuma yan dangi din aya hatta idan ra'a haula da mutane ko da nan jini wa din ma yu'adu yawmal qiyamah su wayannan mushrikan da mutane da aljanu sai sun ga abin da yake musu alƙawari ranar kiyama na azaba fa sai ya mu da yawa idan man azabu nasiran wa kallu ala yanzu wanda yake da dangi malaiku ji za ku yi gori dangi annabi wa malaiku ne domin su suke hatta wahayi su suke rakoki kuma shi ne wato Allah ya rubuta zargi ya faɗa lokacin a suratul tahrim cewa idan ba ba ba ku agaza masa ba to shi ne Allah wanda kwace zai yake cewa a tare da shi akwai mala'iku da ba da mala'ika jibril a tsara ku wurin tsallaka kullu ba ita ba da baya li ayati da bara lima to hadu ma anna Allah la tawka yi wa zat azwaji to Allah wa qad farada Allah wa ita wa wa ila anna nabi ila wa bi azwaji hadika falamma nabi bi wa zahara Allah alayhi arafa ba'dahu وأعرض عن بعض فلما نبأ هذه كانت من أنبأك هذا إن تتوبا إلى الله فقد سدت قلوبكما وإن تظاهر عليه ننظر الذي سوف إذا كن هذه مسكين ko fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salih al mu'min ya Allah ba ku je zan ce to Allah shi ne mutum sun lawarin sa da malaika jibrilu da kuma sauran mu'minai gaba daya su dangi annabi duka kuma Allah ya karbe shi wa bayan Allah mu da rabbika wannan rundunar da za su yi maka annabi ba wanda ya ga da rundu annabi ya faɗa ba cewa akwai baitul ma'mur a kakashin suratul tur mun fara da wannan labarin wanda aka yi kawai da ake sama da yake karanta ta ba ce a ce saban duniya ce amma a sama idan mala'iku ne suke dawa bi kawai a kullum dubu saba'in ne suke kewayawa to kuma ba ɗin farko da suka fara suka yi cewa ke har yanzu suna jira a dawo kansu kuma har kiyama ta tashi ba za a dawo kansu ba duk wannan bayan dangi annabi ne to har ayi wa annabi gorin dangi to shi ne Allah mana hujjar sarki yace za a gane su waye masu karancin dangi din da masu karancin mabiya to shi ne Allah ya fara hawo bayu a duniya ba ta yaro da man aka abu nasira wa kan wa da da Allah yake قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي Allah أمدا ya kul fi ni da su in adiri ai ma adiri a qaribun ma tu adun abin da ake muku alƙawari ne kina azaba a kusa yake am ya ga lahu rabbi abadan ko kuma ubangiji na zai sanya shi ya zama ya dau lokaci ai muddatan kawiya yace ba zai yi ba domin abu ne na gindi sai Allah ya yi عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا Allah shi ne masanin gaibi alghaibul mutlaq wannan lokaci ya riga ya ba amma guri ne shi ma da yake bukatar musamman a wannan zamanin amma muka zo ta ayar kafin a mu yi sauka zai yi bayani akan gaibi amma gaibi kana yi ne akwai gaibul mutlaq akwai kuma al-muqayyad an-nisbi al-mudafi saboda haka wasu na gwamawa amma ba zai mu da mallaki ba wanda yake ji sai Allah amma wanda yake ibadu kuwa kowa a nan a cikin ma akwai gurbin da ya sani to wannan ba a kore mutane amma wanda Allah ya kore kullu ya'lamu bis samawati wal ardi ghaiba illa Allah matsalan mu da mawaka wannan din da Allah ya kore suke jingina wa annabawa kuma Allah madaukakin sarki ya korewa kowa ma ba wai ya malaiku ya kore ni ya kore wa annaba ya kore malaiku amma su ma ba ga rin zuwa zuwa ya ce ya ce annabi ya san gani wannan gurin yana buƙatar mun zo ta ga wannan ne ƙara bayani a kansa domin da yawa za ka ga wani ɗalibin ilimi ne amma yana kowa abu saboda haka akwai bambanci sosai to shi na Allah madaukakin sarki yake ba na yi kage yanzu abin da yake aljihu na ya gaibe ne amma ne abin da ba gaibe ne ku da abin ku gaibe ne ko ba haka bane abin da yake yanzu ka hun kudu gaibe ne amma ne abin da ba gaibe bane sai in ma ne kai za ka gane ne saboda haka wannan shi ne mataki da ya kamata a fahimta da abin da amma da zaran na faɗa yanzu kun ga ya fita daga gaibe ya fita daga gaibu to gina Allah ya ce fa la yuziru ala gaibi ahada baya mun sun kai da gaibin sa da kowa inda Allah cewa إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا illa marisa ba ne rasulun sai wanda Allah ya yi da su cikin manzanni manzannin nan kuma cikin mala'iku ne ko ko mutane su kai Allah wa rubutun sarki yake sanarwa gaibi kuma da bara ya sanar da su gaibu suna faɗa ko su ma ka ga wasu san gaibu da su ya sanar da su saboda haka ba wanda ya san gaibu da mutaki yana nan akan matakin sai da illa malin ta zami rasuli sai wanda muka yi jiran su cikin manzanni kamar manzannin kuma na mala'iku ko mata an kan mutane Allah ya nuna da minal mala'ikati rusulan da yake wa minan nas saboda haka manzanni bangare ne mala'iku ko mutane to shi ne kamar mala'ika jibrilu ka ga Allah yana sanar da shi gaibi to shi ne mai rasuli da annabawa annabi Isa annabi Musa annabi Yahya da sauransu duk Allah ya sanar da su gaibi shi ne mai rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi lallai wa min hadhihi rasula lallai yana shiga yana shiga da mun bayyana dai game da wayi da bayan da kuma Allah yana ba da masu gadi ai haba da min al malaika ma duri duk lokacin da za a kawo wayi sai a haɗa shi da malaikun da za su rako wannan malaika duri dan ya kawo wayi dan a nuna ma cewa maganar Allah dai a tsare take tun daga gurin da har zuwa gurin wanda za a kaiwa saboda haka ba la ya ji ba da mun bayyana ko yi wala mun san ba ya da wani abu da shiga na Allah sai Allah ya ce ya alama kan abu da guri ta la ta rabi shi ai ya alama da bayyana da Allah ya bayyana cewa kai abu da wannan sabon da aka ce bari ma mu jira ilaika cewa tabbas abu da guri ta la ta rabi sai isar da sabon ubangiji su annabawa wa ahadi ma da dangi sannan Allah ya kiyaye da abin da yake gaba da su su mala'ikun da aka turo da annabawan da aka kawo wa sabon wa ahsa kulli shay'in adada da na Allah ya kididdige kowane abu na adadin sa sai ba ya awwal da wala ne dai Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuskure Allah maka kuskure sarki ya ya je mana ina da kwalla da suna ya kyawawa da tsohon da wanda kuka Allah ta fara da wannan asiri duniya da lahira iyayen mu da malaman mu da ya koma da sarga mu gidan da shi Allah ka fitar da gabara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna da kwalla da suna ya kyawawa da tsohon da wanda kuka duk marasa lafiya gida da su Allah ka ba su lafiya kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya kuma su yi wanda da matsala da sauƙin hankali Allah ka ba ga samu suna roƙon Allah da sunan su kyawawa masu neman sana'a da aiki da wato al'amura da wanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ko ko a gaba Allah ta kula da mu suna roƙon Allah da sunan su kyawawa da komai da roƙon Allah ka yi da mu na duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا نعم kawai ne kwarai kamar yadda muka faɗa zafin da ya wuce a profesa abdulrahman ya tafi a yi umara daga nan za a yi masa aiki mana roƙon Allah daga hudu zai yi yawan shi lafiya Allah ya za a yi aikin a sa'a akwai tsere wasu yan uwa ba da cikin masaka malam Muhammad Sani shi ma ya samu jika jiya ne ina ga an samu jika ne muna roƙon Allah ya maka albarka Allah ya roƙe zargi ya yi ta mana irin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين